إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan dare wanda shine daren juma'a daren 18 ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 76 cikin jirangiyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al-imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi kamar da muka sha fada a kullum Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan bayani akan fiqhun musulunci dangane da abin da ya shafi al'amarin shugabanci da jagoranci Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi yayin da malai ke cewa faslun wal qisasu fil a'rad mashru'un aidan وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك إذا شتمه آه إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها والعفو أفضل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق الآيات ما لا يتي فصل قاوة قبع والقصاص في الأعراض واتو قصاصي شيني راموة قمد متنشم متن إذن أنت متنشنسا مشروع أيضا shari'a ta yarda idan an ci maka zarafi karama da gwargwadon abin da aka yi maka in ka san ba za ka iya haƙuri ba wa huwa abin da ake nufi da wannan magana annar rajula idza la'ana rajulan idan wani mutum ya tsine ma wani au da'a alaihi ko ya masa muguwar addu'a falahu ya halasta ga wannan da aka zage shi ko aka yi masa muguwar addu'a an yaf'ala bihi kadhalika shi ma ya maida zagi ko ya maida muguwar addu'a ya halasta wa kadhalika idza shatamahu shatimatan la kadhiba fiha haka nan in ya zage shi zagin da ba ƙarya bane babu ƙarya a cikin sa zai iya maida zagi kwatankwacin sa sai ya ce wal afu afdal amma yayi hakuri ya yafi ya kyale ya jure to shi yafi falala me yasa ka faɗa haka kai malam ibn taymiya sai marmarin ce Allah ta'ala yana faɗa cikin suratul shura da Allah yake cewa wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irinta faman afa amma wanda ya yafi wa aslaha kuma ya gyara fa ajruhu ala Allah ladan shi yana wajen Allah Allah yace innahu la yuhibbu zalimina Allah baya son masu mugunta macuta wanda za su cutar da wani ko in sun zara mu cutar da aka musu su wuce irin cutar wanda aka yi musu wala man intasara ba'da zulmi kuma wanda ya nemi agajin ya taimaka wa kansa bayan an cuce shi fa ulaika ma alaihim min sabil wannan ba ababan zargi bane idan su rama wa kan cutar da aka yi musu inna masabilu alalladina yadhlimuna nasa wanda za a zarga a samu doka ta aiki akan su sune wanda suke cutar da mutane wa yabghuna fil ardi bighairi alhaq kuma suke yin tawaye suke ta'addanci a cikin ƙasa ba tare da ainihin wato haƙi ba har zuwa dai fadan Allah wala man sabara wa ghafara fa inna zalika min azmil umur lalle wanda yayi haƙuri yayi gafara yayi ahuwa to ya san wannan gafara da ahuwa da haƙuri abu ne mai girma ƙwarai ladan shi wannan aya kamar da malamai suke faɗa ta zo ne da bayanin abubuwa guda uku na farko umarni da yin adalci akan ramuwa sannan nuna mustahabbancin wato haƙuri da afuwa da kuma hani game da zalunci din don haka malamai suke cewa wannan aya ta raba muminai zuwa gida biyu shine akwai sinfun ya'funa aniz zulmi wadh zalim akwai nau'in musulmai muminai waɗanda suke da haƙuri da fadin kirji idan an cuce su sai su haƙuri su kyale sune Allah ya faɗa yace wa idza ma ghadibu hum yaghfirun su aka fara ambata kafin ma ambaci wannan aya sai kuma sinfun yantasiruna wanda suke ramuwa min zalimi sune Allah ya faɗa da wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha to wala manin tasara kuma da aka ce ya kasu gida uku wanda zai rama abin da aka mishi iri uku ne ko dai a rama wani haddi daga cikin haddoji na 'yan adam ya kashe wani ya jiwa wani rauni ya fita da wani haƙori ko ya karya masa kashi a yi ramuwa ɗaya daga cikin sikin. Na biyu kuma haddi daga cikin haddojin Allah, alƙali ya kama wani ya rama haddi ya mushi haddi akan doka Allah, wannan ma ba abin zargi ba ne. Na uku kuma haƙƙin dukiya da wani ya ci bashi ya ƙi biya, ko ya kwace kayan wani, ko ya mushi wato wani zamba cikin aminci. a kwato dukiyar shi mana daga cikin walamanin tasara ba'da zulmi fa ulai kama alaihim min sabi dan haka sai malamai suka ce wanda ya maka mummunan abu iri biyu ne akwai wanda zai maka mummunan abu nan da nan kuma yayi nadama ya ji takaicin abin da yayi ya bada hakuri to wannan sune ake musu aiki da ainihin gafara da ahwa shine mana ita rafa bizilla ko bizalla kamar yadda Qurtubi ya faɗa wasa alal maghfira wanda ya gane cewa ya kuskure ya buga maka mota ya buge maka abun hawa ya saba maka alƙawari ko ya ci maka mutunci ko ya maka wani abu ne na rashin kirki kuma sai yayi nadama ya dawo ya bada hanzari yace ayi hakuri a yafe masa to wannan sai ka yafe masa sai ka samu falala shine irin ayoyin da ake cewa وليعفوا وليسفهوا فمن تصدق فهو كفارة له وأن تعفوا أقرب للتقوى إلى إلى suna nan da yawa cikin alkurani umarni akan ahuwa umarni akan kauda kai umarni akan yafiya to wanda kuma yayi laifi sai ya kangara ya shi bai nuna yayi laifi ba ya ci gaba da nuna rashin arziki da rashin daraja to wannan shine za mu shi aiki da amanita da alaikum fatadu alaihi misli ma tada alaikum to islamin aiki da innahum yakiduna kaida wa akidu kaida za musu aiki da ire-iren waɗannan ayoyin jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha saboda sun nuna su ba su nadama ba mutum ya buge maka abin hawa ya fito kuma yana zagin ka cewa kai baka gani ne mutum ya ci bashin ka ka je ka karba kuma yana nuna maka wani arrogance ko wani abu makamancin haka ire-iren waɗannan to su ne ake cewa salaf sun kasance ba sa barin wawa ya ci mutuncinsu kanu la yadharuna al-ahmaqa yanalu min a'radi ba sa barin wawa ya ci mutuncinsu amma mutum mai mutunci wanda ya maka kuskure to sai kai hakuri ka yafi san da kake jin takaicin nan to sai ka yafi inna masabru inda sadmatul ula ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama kuma saboda annabi ya ce almustabani maƙala wanda suka zagi junansu to abinda suka faɗa yana nan a kansu fa'alal badi'i minhuma ma lam ya'tadil mazlum abinda suka yi na zagi to yana kan wanda ya fara matukar shi wanda ya fara yi din amin wanda aka fara zaga matukar bai wuce abinda aka zage shi ba ma'ana idan wani ya zagi wani mutum ne sai ya zagi sai wancan ya mayar masa da zagi iya wanda ya mushi to duka zanubin guda biyun yana kan wanda ya fara yi amma idan ka mayar ka ƙara to kai ma ka yi zunubi ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi ta hadisin sahabi Abu Hurairah Allah ubangiji ya ƙara masa yadda malam ya ci gaba da cewa washatimatu allati la kadhiba fiha can da yace aw wa kadhalika idza shatamahu shatimatan la kadhiba fiha me ake nufi da zagi wanda babu ƙarya a cikinsa, mislul ikhbari anhu bima fihi min al-qaba'ih. Kaman ka ambaci mutum da abin da ke tare da shi mummuna, an san shi jahili ne, ko marowaci, ko kawali, ko maƙaryaci, ko mai wasa da sallah, ko annamimi misali, ko mai saba wa iyaye, kaga waɗannan ababen zagi ne, za iya cin mutuncin mutum da su. To da faɗa ya haɗa ku sai ka gaya mishi wannan. ce kai da muka san ka ba da kaza kuma da gaske ne kazan ne ko kuma nan aka kama ka ka taba yin kaza ko ba mu sani bane mun san ka jami'i ne kai na kawalci ko jami'i ne kai na sata jarabawa ko sata akwati na zabi misali kaga duk waɗannan ababen zargi ne kuma da gaske ne waki ne to in ka zagi mutum da wannan to ba kai laifi ba idan ta kama ka zagi shi shine ash-shatimatu allati la kadhiba fiha au tasmiyatuhu bil kalbi ko kace mishi kare au lishimari ko kace mishi jaki kana nufin wato halin shi irin halin kare ne halin rashin kirki rashin daraja irin na kare ko halin jaki irin na rashin sanin mutuncin kai in kace mutum irin wannan wana hu zalika ala wajil ihana ka fara mutum irin wannan magana da nufin ka wulakanta shi ka kaskantar da shi فأما إن افترى عليه ولم يحل له أن يفتري عليه أما إذا كيري قريا كدنغنتاو متم wanda bai halarta ka keri ƙarya ka danganta wa mutum ba walau kaffarahu aw fasaqahu kaman ka kafirta mutum ko ka ce fasiki ne shi bi gairi haƙƙin ba da gaskiya ba alhalin shi musulmi ne saboda wata fada wata rigima ta hada ko wani fada ka ce mishi kafirin banza matsiyaci murtaddi dan shi'a dan kaza ai mun sani kai kaza ne fasiki ko ka ce mishi mazinaci ko dan luwadi alhalin baka da hujja akan wannan abu baka da dalili tabbatacce a shari'a yace to irin wannan lam yahilla lahu an yukaffirahu aw yufasiqahu bi ghairi haqqi bai halasta dan wani ya ce maka fasiki ko kafiri ko ya ce maka ɗan iska kai ma kamar mashi da wannan kalmar ba yana magana ne za a kan ramuwar da aka ce ya halasta karama an zage ka ya halasta in an maka shatima bi ghairil kadhibi ko kai ma kamar yadda wannan shatimar bi ghairil kadhibi ya zage ka da abinda ba ƙarya ba kai ma ka zage shi da abinda ba ƙarya ba to amma idan ya zage ka da abinda ka san ƙarya ne shine kusanta mana da ƙarya mafi muni da za a iya yi ce mutum kafiri ko a ce mutum fasiki to kar ka mayar kai ma ka ce mishi kafiri ko fasiki bai halarsa ba ko ya maka wata ƙarya wata shaidar zirto bai halarsa kai ma ka mayar mishi da irin ta ba san bai halarsa ba ya ci gaba da cewa walaula ana abahu aw qabilatahu aw ala baladihi wa nahwi zalika lam yahilla an ya'tadiya ala ulaika da zai ragi mahaifinka ko mutanen garinku ko yan anguwarku ko yan jam'iyyarku ko duk wasu wanda ba su san ana yin fadan ba to bai halarta kai ma idan ka zo ramuwa ka hada da iyayen shi ka zaga ka ce ai iya shi ya fara rage iyayena ko muna gane irin yadda shari'a take da adalci duk da an baka dama ka rama dan ka huce amma ba a so kai irin abin da wani na zalunci ka tsaya iya abin da yake gaskiya ne da gaskiya keke da keke yace lam yahilla an ya tadiya ala ulaika idza lam yu'ayyinuhu ala yu'inuhu ala zulmihi in dai ba sun taimaki wannan dan uwa nasu akan zalunta ka ba to baya halasta ka cutar da su fa innahum law yadhlimu fa innahum lam yadhlimu dan ba su cutar da kai ba qala Allah ta'ala Allah ne yake cewa cikin suratul maida Allah yace ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'i bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu littaqwa shuhada'a na mai shuhada'a ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi ya ku wanda kuka imani ku kasance qawwamina masu tsayuwa akan daidai lillahi don Allah shuhada'a kuna masu ba da shaida ai kunu shuhada'a bil qisti da adalci duk abin da zaka yi shaida a kansa zaka faɗi magana da ta shafi rayuwar wani ko mutuncinsa ko makomansa ko addininsa Allah ya ce ku faɗa da adalci wala yajri mannakum shana'anu qaumin kada gaba da wasu mutane ta ja ku zuwa ga yin laifi yajri mannakum aw ay yudkhilannakum fil jurmi kada gabar da kuke da wasu mutane ta kai ku zuwa ga zalunci wajen hukunci kaga wannan ayar mafi yawan mutane ba su aiki da ita da mutum yin hukunci to kawai hukunci ne na naka sai naka kamar yadda Bahaushe yake cewa idan nashi ne kawai zai tattare idan ba nashi bane shikenan zai yi cin mutunci da cin zarafi to wannan ba daidai bane Qur'ani ya hana Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adil kar ku bari gabar da kuke yi da wasu mutane ta ja ku zuwa ga laifi ku yin adalci Allah ya sake cewa a'idilu huwa aqrabu littaqwa ya ku musulmai ya ku mu'mine ku adalci adalci ya fi kusanci da tsoron Allah Allah ya ce inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah yana da sani ya ya ilimin shi ya kai ya kawo akan abin da kuke aikatawa. Wannan aya kaga umarni ce ga muminai akan yin adalci ga kowa wajen magana, wajen hukunci, wajen mu'amala. Koda mutum ba yaran ku bane shi, ba kabilan ku bane, ba dan garin ku bane. Kai hatta ma koda ba addinin ku ɗaya ba, ba a halasta maka ka ainihin wato yi zalunci wajen hukunci gare shi. Wajibi ne kai masa adalci idan ka bi hukunta shi. Allah malam ya ci gaba da cewa fa kaifa yajuzu lil muslimi an yata'adda ala muslimin li bughdihi iyyahu bughdan ja'idan aw ghayra ja'iz yace to ya dama ya za a yi ma ya halasta ga musulmi ya wuce makadi da rawa ya ta'addanci akan dan uwansa musulmi saboda menene li bughdihi iyyahu saboda yana jin haushin dan uwan nasa bughdan ja'idan sawa'un wannan jin haushin wanda ya halasta ne au ghaira ja'izin ko wanda bai halasta ba a shari'a ya halasta ka ja haushin an maka abin jin haushi amma yana da ka'ida jin haushin akwai kuma jin haushin da zaka yi kana da mubarrir kana da justifiable reason akwai dalili da ya halasta maka wanda kuma karɓaɓɓe ne a shari'a me yasa kake jin haushin wani saboda ya maka abin da bai dace ba ya ja maka wata asara ko ya ci maka mutunci ko ya kallala sha'aninka ko ya yi maka cin zarafi alal misali mutum ya auri diyarka ya mata wulakanci zaka ji haushinsa mutum ya abu abun hawanka ya lalata maka zaka ji haushinsa mutum ya auri kuɗinka ya kibiya ko kana da wurin sana'a ya zo ya aishi abin sana'a kaɗin nan ya kibiyan kuɗi akan kari zaka ji haushi ko mutum ya zama makwabcinka ne yana cutar da kai yana yana yana maka abubuwan da basu dace ba na cutarwa wataƙila kazanta ko ro maka ita cikin gida ko a dinga hantara ƴaƴanka ko a dinga kokarin alalata maka tarbiyyar su ko na maka mutaka kaga duk wannan zaka iya jin haushi kuma shari'a ta baka dama ka ji haushi a irin wannan wajen wannan ya halasta ka ji haushi saboda an fusata ka kuma jin fushi emotion ne ɗabi'a ce atifa ce daga cikin awatif na dan adam zaka ba a cewa dan adam bai jin haushi ko kuma jin haushin da bai dace ba wanda ke tasawa watakila akan wani san zuciya ko wata hassada ko wani abu can mara kyau ka dinga jin haushin wani dan uwanka musulmi saboda bambancin ra'ayin siyasa ka dinga jin haushin dan uwanka musulmi saboda bambancin ra'ayin kabila launin fata ko kabila ko bambanci da kuke da shi akan samu Allah ya mushi buɗi fiye da kai ko Allah ya bashi abin da bai baka ba sai ka kama hasada duk wannan bai dace ba to akan duka biyin ba daidai bane ka je kai ta'addanci wajen magana ko da bakinka wajen ashariya ko da hannunka ka dauka ka ci mutuncin sa ko ka tozarta shi duka ba daidai bane malam yace wa jima'u zalika tattaruwan wannan magana a dunkule shine anna kullama kana min al-kalami fi irdihi محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جائز للاتساس منه مثله yace anna kullama kana min al-kalami fi irdi duk abin da ya kasance na magana game da mutuncinsa muharraman wanda mutuncin nan nasa abin karewa ne li haqqihi wanda yake ya an kare haƙƙin mutuncin malam yalhaqhu min al-adha matukar bai ainihin wato cutar da shi ba jaza liktisasu minhu mithlu ya halasta a yi kisasi wato wanda ya ci mutuncin wani mutum wanda yake da katangaggen mutunci to ya halasta a rama idan garin ramawa ba za a wuce makaɗi da rawa ba ka duwaye alaihi mithla ma da'a alaihi kamar kai mutum irin muguwa addu'ar da ya maka ya ce Allah ya tsine maka ce kai ma Allah ya tsine ma ya halasta kai haka kar ka wuce iyanan yace wa kal ihanati fil kalam kamar mutum ya ci zarafinka ya gaya maka baƙaƙen maganganu don kaga ba za ka iya kyalewa ba kana iya kamar wa ka izhari masawihi fi wajhi kamar kuma faɗan wato aibobin mutum a idansa wa huwal hamzu ya je ya yi maka ainihin kifce babu laifi dan ka nuna ka sani kuma kamar da magana au fi maghibihi ko ya je a bayan idan shi ohuwal ghaiba ohuwal ghiba amin shine gulma wala yajuzu da itida'u alaihi bi an yasubba aksara mimma yasubbu duk da haka aka ce baya halasta ka wuce iyaka ka zagi wani da fiye da abin da ya zage ka da shi au ashadda mimma sabbahu ko ka mai zagi mafi tsanani fiye da zagin da ya maka kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi muka ji ya ce ma qala fa'alal badi minhuma abinda suka faɗa su biyun wanda suka zagi junan su to zunubin yana kan wanda ya fara malam ya atadil mazlum matakar wanda aka cutar da shi din bai ainihin wato wuce iya abinda aka mishi kamar da muka ji anan kusa fa ulima anna al mukafi'a la isma alaihi illa idza atada da aka ce aka gane mai ramuwar zagi ko ramuwar cin mutuncin da aka yi masa ba yi da laifi sai in ya wuce abin da aka yi masa. Malam ya ci gaba da cewa, wa amma ma kana min kalami muharraman li haqqillah. Yace to amma abin da ya kasance na magana ne wacce take ainihin wato a abin haramtawa ga haƙƙin Allah bi haifu yahrumu walau lam yakun fihi idha'ul lahu. Ta yadda Allah ya haramta wannan maganar ko da a cikin maganar babu cutarwa ga wanda aka faɗa a kansa kal kadhibi alayhi bil qadhib bil qadhaf wat takfiri wal fisq wa ghayr zalik kaman kai mutun kazafi na ƙarya ko ka kafirta shi ko ka fuskantar da shi yanzu wannan a wurin Allah dama laifi ne fa ana la yajuzul muqabalatu bi mithli idan mutun ya ce maka fasiki ko kafiri ko mazinaci ko dan luwadi ko makamantansu bai halasta karama a domin su a karankin kansu zunubi ne ko mun gani yace fa hadha la yajuzu al muqabalatu bi mithli baka mai da irin wannan zagi walakin yu'azzaru ala zalika sai dai ka je ka kai ƙara gaba gun shugabanni na ƙasa ko al'umma ko gari ko waɗanda su ne suke da wakilci a doka game da hukunta ire-iren waɗannan laifuka suka je idan ba za ka yafe ba sai ka je ka ga wa 'yan sanda ko alkali sai a zo a tabbatar yayi maka sai a yi mai ta'aziri a mishi horo a ce ya baka tara ko ya ji gonar kai maka noma ko alkali ya sa a mishi 'yan bulalai ko ya kulle shi a gidan yari ko a gadurun na awa ɗaya ko mako ɗaya ko abin da ya gaya sauka fa hadha la yajuzu al-muqabalatu mithlihi lakin yu'azzaru ala zalika bi manzilati ma laysa fihi qisasun min al-jawarih kaman yadda yake wanda ya ji ciwo mawani akan abin da babu kisasi na daga gabobi wa gari talafar ulama wa hal yajuzu sulhu ala zalika bi malin ala qawlin malamin sun yi sabani akan shin ya halasta wani wanda ya ce mawali fasiki ko kafiri ko dan maula ko mai bin yan siyasa ko makaryaci ko mazinaci ko dan luwadi sai wato kamar wani yarfe baka fito ka faɗa ƙarra ba sai a gane shi kike nufi sai ka nuna cewa eh ka gane kuskure kai shin ya halasta ya karɓi kuɗi kuɗin abin abin da ake cewa defamation of character kenan ko me yake me kudin da ake biya yake ce musu kudin biyan fansan mutunci ko wani abu makamancin haka ko tara ina bar su cin suke ne su da suka sa abin da suke faɗa me yake ce mishi compensation yawa compensation zai biya kuɗi na compensation shine kaman abin da rage asara ko rage asara ce to shin ya halasta wasu malamai suka ce ya halasta ya halasta da mutum ya ci mutuncinka baka yadda ba ka kai shi gaban alkali a yi idanarsa a yi findin ɗin shi girki tun ya asabtin cewa lalle ya yi laifin suka ce to diya nake so za a biya ni dubu kaza ko miliyan kaza kayan ko wasu kudin rashin mutunci ga mako alƙali ya ce a sulhunta a baka abin da ya sawaka ya halasta kai haka abin wasu malamai wasu kuma suka ce a saboda ai mutunci na gaba da kuɗi kuɗi baya siyan mutunci idan ka ga kuɗi a gurin mutane masu mutunci ba a bakin komai yake ba mutane sun yadda su yi asarar duka dukiyarsu saboda mutuncinsu ba sa sai da mutuncinsu saboda kuɗi da haka wa nadhiru hadha ma law masala bi ghairihi ma law masala bi ghairi fil qatl mithlu an yahrikahu aw yaqta'a yadayhi wa rijlayhi fa hal yuf'alu bihi kama fa'ala aw la qawla illa bis illa illa sayf yace kamar mutun ne ne laifin kisa bayan kisan sai ya kona gawar ko ya yayyanke hannun gawar ko kafafunta to shin idan an zo za a yi mishi kisasi za a yi mishi irin wannan kisa na cin mutunci domin shari'a ta hana kisan cin mutunci ko a wurin yaƙi ta hana bayan ka kashe mutum kafiri a gun yaƙi ka daddatsa gawar to shin wanda ya kisa na wato kisan ganganci yayi magawa irin wannan za a rama kisan tare da irin wannan ko ba za a rama ba a shari'a shin kawar shine fansa na jini kisasi shin ba a yi ne sai da takobi ko ko ana iya da irin kisan da kai mutum fi qaulani mashhurani lil fuqaha nan ma akwai maganganu guda biyu mashahurai a gumalan fiqh ashbahuma ashbahuhuma bil kitabi was sunnati wal adl annahu yuf'alu bihi kama fa'ala ma lam yakun fi'lu muharraman fi nafsi abin da yafi kama da shari'a yafi kama da adalci to za a yi mishi irin abin da yayi ne matukar yin hakan bai saba wa shari'a ba ka kaman musla ta saba wa shari'a da haka sai a kashe shi kawai da da takobi ko da bindiga kamar yace ka tadri'il khamri kamar wanda ya danna wani ya dinga kwankwada mai giya har ya mutu to ba za a ce shi ma a danne shi a kwankwada mai giya har sai ya mutu ba sai a kashe shi ta hanya ta halasta wa talawwut bihi ko ko mutum ya kama wani ya yi refin ɗinsa ya yi luwaɗi da shi har ya mutu kamar irin mutane marasa daraja da suke yin luwaɗi da ƙananan yara ko ya kama ƙaramin yarinya mace ya zina da ita ya mata fyaɗe har ta mutu to ba za a ce shi ma a yi luwaɗi da shi har ya mutu so dama wannan aiki asali haramun haka wanda ya ɗauki wani ya jefa shi a cikin wuta ya ƙona shi da wuta ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta ba za a ce shi ma a kama shi a kona shi ba duk wannan sai a koma zuwa ga harbewa da da bindiga ko sara kai to aka nan ainihin kamar mutumin da zai a to in banda waɗannan abin da ya ba wannan ba to za a iya yi kamar misali wanda ya danna kan wani a cikin ruwa danna kan shi a cikin durutsun ruwa har ya mutu shi ma haka za a yi mashi irin wannan kisan a danna kan shi shi ma har sai ya mutu wanda ya danna wani da filo ya kashe shi shi ma sai a danna kanshi da fulo ya ta wutsu da sai ya mutu dan ya ji irin mutuwar da wancan yi haka wanda ya rugo wani daga saman bene shi ma sai a wurin shi saman bene sai a wurgo shi shine abin da yake cewa abin da yafi kusa da adalci ya kusa da Qur'ani da Sunna da abin da yake cewa al-qisas ramuwa shine a yi masa irin abin da yayi ma wani matukar asalin wannan abin ba haramun bane a shari'a ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba wai za kanatil mazlama fil irdi mimma la qisasa fihi kal firyati wa ghayrihi fihi al uqubatu bil hadd fil qadbi wa bit ta'ziri fi ghayri idan ya zama zaluncin da aka yi wa mutum shine an cutar da shi ne a cikin mutuncinsa mimma la qisasa fihi wanda babu yadda za a ce a rama irin cin mutuncin kalfirya kamar ayo mutum sharri da ƙage wa ghairihi ko wani abu makamancin haka fihi al-uqubatu bil haddi fil qadhf to idan qadhafi ne akan zina da dangoginta kamar luwadi to za a yi ma wanda yayi wannan qazafin haddi ne na qadhafi bulala 80 wa bit ta'ziri ko ai mishi hukunci da horo fi ghairihi idan ba akan zina bane ƙarya ce akan wani abu daban kamar kai mutum ƙarya cewa ya saci kuɗin gwamnati ko kamar ƙarya cewa ai tsohon ɓarawo ne ko kamar ƙarya cewa ai tsohon mayaudari ne ko kamar ƙarya irin wannan to wannan alƙali zai zai duba abin da ya dace na ta'aziri ya masa wa amma haddul qadhafi yace kaga dai shi haddi na qadhafi fa innahu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma shi wannan ya tabbata a cikin alqur'ani ya tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin ijma'in malaman musulunci qur'ani ya zo da shi karara ga yana zamu ji ayoyi wanda ke cikin suratul nur sannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da wannan doka yayi hukunci ga wanda suka shiga cikin wato jarabawa ta kazafi da aka yi wa matarsa Aisha radiyallahu anha irin su Misbah da Hamna da kuma Hassan ibn Thabit radiyallahu anhum ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan haddi da suka shiga wannan fitina sannan kuma ila yau akwai a a ijma'i ya kullu tsakanin malaman musulunci tun cikin sahabbai da na bayan su da sauran zamanna cewa duk wanda aka samu da laifin yin kazafi to za a yi mishi wannan hukunci ne na haddi menene kazafi shine mutum ya jefi wani musamman mace ya ce mata mazinaciya kuma a nemi ya kawo shaidu ya kasa ko a samu shaidu ba su kai adadin da ake nema ba an samu wanda ya fara an samu shaida na ɗaya an samu shaida na biyu kaga sun zama su uku in ba samu na hudu ba sai a musu wannan haddin matukar ba matarsa ba ce mu kiyaye amma idan mutum ya matarsa ƙazafi to hukuncin ya bambanta za mu zo mu ji shi a gaba insha Allah aina Allah ya faɗi wannan shine cikin farko sutun da Allah yake cewa wallazina yarmuna almusanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada فشهادتي فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق الله يتي والذين يرمون المحسنات lalle wanda suke jifan mata katangaggu almusana anan ita ce mace wadda zahirinta nagarta ne an santa yar mutunci ce mai mutunci ce kammalalliya sawa'un mata aure ce ko ba mata aure ba sawa'un bazawara ce ko budurwa irin wannan idan wani ya mata shaida irin wannan ta mummunan aiki za a yi mashi wannan hukunci sun malami a tube arba'at shahada sannan ya kasa kawo shaidu hudu ya zama shi ɗaya ne daga cikin shaidun nan guda hudu fajliduhum samani na jalda Allah ya ce ai musu bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma har abada kada a sake karban shaidar su wa ulaika humul fasiqun Allah ya ce waɗannan mutanen banza ne masu irin wannan aikin ilal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu babu wanda zai zama mutumin kirki a irin wannan yanayin sai wanda ya tuba bayan nan bayan yawancin laifin ya tuba wa aslahu kuma ya gyara aikinsa ya zama nagari Allah ya ce fa inna Allah ghafurun rahim lalle Allah shi yana da gafara kuma yana da rahama a wurin Allah zai iya zama Allah ya gafarta mishi amma a nan duniya dai wannan ya zama faqidul adala ya rasa adalcin da in ya ba da shaida za a karba ba za a karbi shaida sa ana a ce magana ganin wata shaida akan aure shaida akan bashi ko ciniki ko shaida a gaban alkali shikenan shi ya riga ya zama abin nan wato ghairu adil ba shi da adalci ba za a karba daga gare shi ba wannan ayoyi ne a cikin ainihin wato suratul nuri Malam ya ci gaba da cewa wa hadha al-hadd hadd al-qadhafi mustahiquhu al-maqdhuf wannan haddi na qadhafi wanda ya cancance shi wanda yake da yancin yayi claiming din sa ya nemi ai haddin shine mutumin da aka yi masa qadhafin matar da kaiwa qadhafi ko namijin da kaiwa qadhafi shi haƙƙin sa ne ya nema fala yustawfa illa bi talabihi bi ittifaqil fuqaha ba a tsayawa da mutum haddin qadhafi sai in wanda aka yi mishi ƙazafin ya nemi a tsayar wannan haka malamai suka ce abin ko kuma abin da ya riga ya bayyana kowa ya sani kamar yadda faru da Aisha radiyallahu anha kowa ya ji labarin abin bata zo ta ce a gun manzo Allah sallallahu alaihi ina neman ka tsayawa da suwa na haddi akan abin da suka mun ba amma tunda kowa ya ji labari to sai ya yi musu haddi ma'ana haddin shine a shaida wa duk duniya cewa abin da suka faɗa akan wane ko wacce ƙarya suke a hukumance sannan kuma daga yanzu sunansu maƙaryata sunansu mutanen banza don tsare mutunci da shari'a take da aka jama'a mu kiyaye wannan kun ga a yanzu muna rayuwa a zamanin da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-Imam Ahmad cewa za a yi tawarware tifkar musulunci tifka bayan tifka dama kuma annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin tifka ta farko da za a fara warwarewa ita ce hukunci da littafin Allah ka ku ga a cikin wannan muke rayuwa yanzu ba a hukunci da littafin Allah ko waɗannan mutane suna hukunci ne da son zuciyarsu kawai za ka yanzu za ka yi wa mata dubu da ɗaya ƙasa shi ba wanda ma zai kula ka to amma ka sani fa Allah ya sani kuma Allah zai maka hukuncin da ba a yi maka ba a nan duniya da aka jama mu iya bakinmu wajen yawan zargi da ɓatanci ga mutane kawai ga ce ai wacce ai iska ce ai karuwa ce ai fasika ce ai ta ma taɓa yin cikin shege wani mahayi zai faɗa a twitter ko a facebook ko a wane ne ko ba yi da shaida fa kawai bai da shaida amma yake yanke wannan hukuncin jama'a ya zamu yi da irin zurban da muke kwasa wa kanmu ya zamu yi da su ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun mutane suna jin babu alkiyama ne kam ko duk abin da ake faɗa na game da sakamako na game da cewa harshe da kake ganin sa babu abin da zai kifa fuskar ka a cikin wuta irin sa mutane suna ganin kamar wasa ne yake duk dai iya shegen mutum da kuma wato abin nan ɗinsa wato rashin imaninsa da Allah babu wanda ke karyata mutuwa babu wani wato dajjal ko wani wanda yake zindiki ko batacce da zai ce mutuwa ƙarya ne ya san dai ana mutuwa kowa ya da ana mutuwa tunda dai ka ga an yi jiya goma za ga an yi alama kai ne za ka mutu gobe to idan ka mutu za a yi maka tambaya akan waɗannan abubuwa mutuncin mutane da kaci irin aibata su da kai da makamantansu to abin takeici kuma har mutumin da ke nasiha ko wa'azi shi ma ya dauki wannan salaf kun ga hatta mutanen da a fili ba su mai da kansu na kirki ba sun saki jiki suna yin abin da ake kira da suna rayuwa ta rashin nagarta ko rashin daraja ko su fa sabani ne tsakanin malamai shin cewa ko ya halasta a ci mutuncinsu magana bi inganci kuma bai halasta ba amma aka ce irin su ba a yi mutum hukunci akan kazafi idan ya musu wato wato da anguwa ko a gari an santa bata kama kanta ba tan ana ganin ta a wuraren shubha tana aikata abubuwan da basu dace da mutunci ko sanin ya kamata ba in gace mata yar iska wannan har yanzu laifi kai a wurin Allah amma ita koda ta yi claiming ta je gun alƙali ta ce wane ya ce mun yan iska alƙali sai ci mata mutunci ce ba iska bace ki idan ba iska bace ki mutanen da kike yawo da su a gari mazan ki ne dakunan da kike zuwa na gayu gidanku ne tunda alƙali ya ba da kaje ka ce mishi kawai wani ya ci mutunci na ina so a mai haddi ai ba kawai zai ce to shikenan a kwatar da shi mai bulala bane alƙali ya ba haka yake ba sai ya bi dikin dikin sai ya kira wancan ya tambaye shi ya nemi shaidu ya yi bincike ya ce ku je ku dawo an dawo an sake bincika wata shari'a amma har gaji ana yi sannan zai kai ga ijtihadin shi ce to ya gane wane ne yake da laifi kuma ga hukuncin sa to da haka a cikin binciken da zai yi ai zai tambaya a ina take rayuwa su waye abokanta su waye kawayenta su wa take hulɗa da su daga nan za a san irin rayuwar take to da alƙali ya gane tana rayuwa ta rashin sanin darajar kai tana rayuwa ta rashin mutunci har yanzu ba yi da hujja akan ta tabbata mazinaciya ce ko sai alƙali ya ce mata to ake kika ta da kin kama kanki ba za a miki wannan shaida ba yi mata wa'azi ya ja kunnanta ya mata tankiya ba zai mu wancan haddi ba saboda ita wannan da take rawar kai ba muhsina ba muhsana bace ba muhsana bace Allah kuma ya ce ne wallazina yarmuna almuhsanati bai ce wallazina yarmuna nisaa ba bai ce duka mata ba ko mun gane zaka babu kyau jama'a mu yi kokari mu iya bakunan mu mu cin mutuncin mutane zaka dauka kan zinubai ne wanda yake avoidable zaka iya zaka iya hakura da zinun ba sai ka dauke shi ba yace fala yastawfa illa bi talabihi bi ittifaqil ulama fa in afa anhu saqata inda jumhuril ulama idan wanda aka wa kazafin ya yafe to wannan laifi ya faɗi daga wuyan mutumin da ya laifin a gun mafiyan malamai kamalikin wa shafi'i wa ahmada fil mashhuri anhu kamar imam malik ibn anas da muhammad ibn idris shafi'i da al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in wadannan malaman shi ahmad ibn hanbal yana da fatawa guda biyu fatawa mafi shahara shine cewa wannan hukunci ya faɗi yace li annal mughallaba fihi haqqul adami saboda abin da ya fi yawa a ciki abin da yake shine layan she to na dan adam a cikin laifin kazafi akwai yi wa Allah laifi amma laifin da kai wa dan uwanka bil adama ya fi laifin da kai wa Allah kaman wacce da aka faɗa ne taurin bashi ka ki biyan bashi matsalul gani zulmun to a cikin shi akwai sabawa Allah amma a cikin laifin kaso mafi tsoka shine sabawa dan uwanka dan adam haka a cikin riba gulma akwai sabawa Allah ma'ana duk abin da Allah ya ce kar ayi ko laifi ne kai tsaye tsakaninka da Allah ko laifi ne tsakaninka da ƴan uwanka mutane to sunan shi laifi a wurin Allah amma idan laifi ne da ke tsakaninka da ƴan uwanka mutane to anan haƙƙin dan adam dan uwanka yafi yawa da haka Allah ya bada dama idan dan uwan naka dan adam ya ce ya yafi shikenan taya kuma Allah ya encourage mutane akan cewa su dinga yin yafiya din malam ya ci gaba da cewa a yace kal qisas wal amwal haƙoƙi irin na dan adam da ake iya yafewa kamar qisasi wato ramuwa ta jini wal amwal da haƙoƙi na dukiya haƙoƙi na dukiya ana iya dan adam na iya yafewa waqila wasu kuma suka ce la yasqutu tagliban li haqqillahi ta'ala baya faduwa saboda akwai haƙƙin Allah a ciki haƙƙin Allah ya fi girma wanda kace ina a haƙƙin Allah ya fi girma da ka dole a rama amma dai sayyar magana wancan ya ya fi bayyana shi za aka ce mutumin da ya kisa wanda ka kashe kai mishi laifi ba ka kani ba kuma kai wa Allah laifi ba kan gani ba kuma kai wa ƴan uwan mutum na laifi to idan kisan ya zama ba na ganganci bane shine za a ce ka biya ‘yan uwansa diya nasu hakin kenan shi ne compensation ko? ka yi kafara ga Allah Ubangiji da kai masa laifi amma har yanzu wancan daga kashe shari'a kuna nan da shi a gaban Allah ko mun gani akwai saura kenan wannan da ka kashe shi haƙƙinsa da ka kashe shi sai an je gaban Allah zaka shi za na faɗa a nan kwanakin bayan muna kafin cewa duk yadda zaka kamar da annabi faɗa kar ka sake ka bari ka je lahira ana bin ka bashin jinin wani bashin jinin wani ba karama yake bane suraka shi laifi mataki mataki ne kuma akwai laifukan da waɗanda kaiwa suna da yawa yanzu kamar laifin zina ne da muka ambata a can baya kaga duk zina sunanta zina amma laifukanta daban-daban mataki mataki wani ya fi wani muni wani ya fi wani alkaba'i kamar da muka yi bayana cikin adda'uwar dawa zina da za ka yi da karuwa wanda dama sana'a ta ce zina to wannan normal ne ya kashe shi laifin zina ne kawai domin ta kai kanta yadda ake karuwanci zina da mutum zai yi da wanda ya mata da ƙarfi fyaɗe laifi ya ƙaru laifin tursasawa zina da mutum zai yi da mata aure laifi ya nunku iya nunkuwa a cikin hadisi imam muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zina da mata aure ranar alkiyama za a tsaye da mijin a ce ga kwartan matarka ka dauki duk abin da kake so a cikin ladan shi duk abin da ka gada ma ka dora ko a nan duniya a zo da kai gidan wani a ce duk abin da ya ma'ana kai ka dauka hukuma ta baka ai sai da ka nemo a kurugura ko zaka je ne ko bari dauki ɗan laptop din nan da wannan charger sun yi sheni ina ai duk abin da kai na wani sai ka dauki wani ma sai an barka na bango to a ce a lahira inda laifi inda lada ya fi komai daraja da kima a ce ga wani ka ɗauki ladan shi ya sarrafa haka zinar da mutum zai yi da muharramarsa kamar ya ko ƙanwa ballantana ko mahaifiya wannan shi ma kuma ninkin balinkin lada ne da zinar da mutum zai yi da matar makwabcinsa wannan kam sorry ninkin balinkin zunubi zinar da zai mutum mutum zai da matar makwabcinsa kai wannan ba mazinar ba ka dinga mata ma kwarkwasa kawai ka dinga nuna mata ai in tana so fa akwai yiwuwar kuyi wani iskanci to wannan kanshi ba karamin zunubi bane haka nan kuma zinar da mutum zai yi ya zo kuma ya faɗa kowanne haka matakai matakai akwai laifin wanda yake shine minimum standard na laifi akwai kuma yana karuwa kana ƙara ta'anniti da lalata da iya shege yana karuwa amma duka sunan shi zina to haka haka shi ma wannan dangane da kazafi din akwai wanda an mata kazafi to kazafi ne wanda yake mummuna a shari'a munin shi ya kai ya kawo shine mace kamammiya akwai da kuma bata kame ba ba ta yin ɗabi'a ta kamammun mata to ita ma an kai mata kazafi laifi ne amma bai kai wancan laifin ba shi sa har za a yi bakon alkali sai zama alkali ba zai maka haji ba sai dai dama kun da cewa ka iya bakin ka ba wata rana zaka tabo kanka dangon Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa a waqila la yasqutu tagliban li haqqi Allah ta'ala li adami al-mumathalati ka sa'ir al-hudud a suka ce za a ainihin wato ya zartar da haddin koda wanda aka yi wa ƙazafin ya ce ya yafe saboda ba a samu daidaituwa ba akwai haddojin da ake barin saboda rashin daidaituwa a kai a kuma zuwa ga kuɗi a kuma zuwa ga ainihin wato diya kenan ko wa qawlu huwa qawlu abi hanifata wa ahmad fi riwayati wannan shine magana abu hami abu hanifa da imam ahmad a cikin wata riwaya daban daga gare shi kamar yadda yake cikin dafin al-mughni na ibnu qudama cikin juz'in sa na 12 mala yace wa inna ma yajibu haddul qazfi idza kana al maqdhuf muhsanan haddin qazfi yana tabbata ne idan wanda akai wa qazfin ya kasance katangagge ne kamamme wane ne katangagge kamamme wa huwa al muslimu al hurr al afif shine musulmi kuma da wanda ba bawa ba sannan al afif kamamme musulmi kaga banda kafiri kenan ɗa banda bawa kenan al'afif kamamme banda wanda dama ya riga ya sa kanshi a cikin yanayi na mutanen banza ana ganin shi da ɗabi'a fasikanci da rashin kamewa ana ganin shi a wuraren da za su zama wuraren zargi mu'amalolin shi ba na gaskiya ba ne ko da ba a da hujja akan cewa ya yi zina ko ya yi fasikanci da wannan baya cikin kamammu wa amal mashhur bil fujuri fala hadda ala qadifi wanda ya shahara da fasikanci to babu haddi ga wanda ya mai kazafi wa kadhalika al-kafiru hakanan kafiri war raqiq da kuma bayi lakin yu'azzaru al-qazif amma za a yi ma wannan mai kazafin ta'ziri in yawa in yawa fasiki ko yawa bawa ko yawa kafiri to waɗannan ba za a mai haddi ba amma in dai san kai gaba alƙali to alƙali zai mishi abin da ya kamata na ta'ziri ko da kotankiya ce kawai wa hadha fi ghairi zawji ga ji magana amma banda miji idan miji ya matan shi kazafi to hukunci ya bambanta idla hajata bihi ila alqazafi wa in kana sadika domin shi bai da bukata zuwa ga kazafin koda gaskiya ya fada yana Allah ta'ala ya kulu saboda Allah yace innal ladina yuhibbuna an tashal faishatu fil ladina amanu lahum azabun alimu fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yace innal ladina yuhibbuna an tashal faishatu fil ladina amanu lalle waɗanda suke so alfasha ta yaɗu cikin muminai lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radi a duniya shine a musu haddi idan suka yada alfasha suka yi kazafi wal akhirah sannan munafikai kuma da suka dinga kullu kutun gwiwa alkiyama za su shiga azaba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba wa amma zawju a wa amma zawju fama zauji fa innahu yajuzu lahu an yakrifa almar'a wancan fi ghairi zauji kenan ko wanda ba miji ba shine idan yayi kazafi a duk guce gucen sai gabata sun shafi wanda ba miji ba wa amma fa amma zauji fa innahu yajuzu lahu an yakrifa almar'ata idza zanat wa lam tahbal min az-zina fa in habilat minhu waladat fa alayhi an yakrifaha wa yanfi waladaha shi miji yana da surori guda biyu wajen yi wa matarsa kazafi idan bai yadda ba miji ne ya kama ta shi tana zina to zai iya faɗa ya ce mazinaciya ce walam tahbal ko da bata ciki ba minan zina daga wannan zina fa in habilat idan ta dauki ciki daga wani kwarto minhu daga zinan walda kuma ta haifa fa alaihi an yaqdhifa to yana da yanci ya mata kazafi wa yamfiya waladaha yace bai yadda da wannan ba ba dan sa bane li Allah yaltahika bihi man laysa min dan kar a je a hada shi da dan da ba nashi ba wa yasira za rahimin li aqaribihi ya zama kuma abokin dangantaka ga ƴaƴan mutumin da ƴan uwansa wa mahraman ya zama kuma abin haramtawa li nisa'i ga matansa ya zama ɗan gida wannan maganin guda biyu ne yake idan mutum ya kama ta shi da zina ma ba ta ɗau ciki ba to yana da yana da right guda biyu ko dai ya yi gum kai fara wa kowa kawai su rabu lafiya ko kuma yana son ta hanyar zai iya mata wa'azi ta yi istibra'i su gaba da rayuwarsu in ya gare sa in shi ya kai da yusi ya kai haka ko mun gane to ko kuma ya fada shine falahu yana da yanci ya fada wancan kuma idan har ta dauki ciki ta haifa shine kaji ya ce fa alaihi wajibi ne akan sa kai shi so da idan ya shiru akwai implication da yawa daga cikin implication din shine danganta da zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba wanda kuma wannan shi kanshi yana cikin kaba'ira dangantuwar mutum ga wanda ba babansa ba ya ce ni dan wane ne ko ka ce wane ɗana ne alhalin ba ɗanka ba ne wannan kabira ce cikin kaba'ira sannan idan aka haifi ɗan kwarto a gidan wani mutum mutumin ya sani ya karɓa bayan ya bashi sunan shi yanzu ya tarbiyarsa kawo kuma ya haɗa shi dangantaka da sauran 'ya'yan shi na halas wanda kuma yan shi ba ya haɗa shi dangantaka da kawunnai da babbanai kanne da yayin iyaye maza da mata yara shi dangantaka da matan aure na shi mutumin zai dinga shiga cikin su yana hulɗa da su a matsayin matan mahaifinsa a matsayin mutanen gidansu to saboda wannan implications din musulunci kuma kamar da muka ji a baya daga cikin asalin bedrock tushen abin da musulunci yake so ya kare a cikin gwamnatinsa akwai kare nasaba ya daga cikin alkulliyat kare nasaba ba a so nasaba ta cakuɗe da aka aka haramta zina da aka aka haramta kaza aka haramta kaza aka tabbatar da cewa an ba mutane dama su haifi ƴaƴa ta hanyar aure da aka aka halasta aure fiye da ɗaya dan har zuwa hudu dan kar a yi zina kabar ka haifi ƴaƴa waɗanda ba sa dangantuwa zuwa ga aure domin su kansu yaran za su zama cikin kaskanci iyayen za su ki kulawa da su za su zama fituna ga al'umma al'umma za ta lalace yana daga cikin sanadiyan faruwan fasadi a cikin al'umma yaɗuwar zina don haka idan mace ta riga ta ɗauki ciki na wanda ba mijinta ba kuma ta haife shi wajibi ne a mijin kayye shu ga mijin kada shu to ya zame da hadisin da hadisin alwaladu lil firash walil ahir al hajar to wannan hadisin yana da ma'ana biyu ko dai yana nuni zuwa ga al asdu al asdu duk dan da aka haifa a cikin aure to yana dangantuwa zuwa ga wannan mata da miji sune mahaifinsa da mahaifiyarsa shine ma'ana al waladu lil firash ko kuma yana nuni zuwa ga bayan yin hukunci ma'ana bayan an kama wata mata da kazab da zina mijin ya bayyana suka yi li'ani ta ƙeƙasa ƙasa ita ma ta yi tsine nenuwa tare da cewa gashi ana ganin ɗan ba ɗanta bane ba ɗan shi bane kamar yadda ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mata da mijinta ya jefe ta da laifin zina mun karanta a baya me ya faru da ita mijin ya zo yayi abin da Qur'ani yake cewa wallazina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum wa shahadatu adim arba shahadatin billahi innahu laminal sadiqin والخامسة أن غضب الله عليه كان من الكاذبين ويدعو عنها العذاب أن أن تجرى بالله أربع شهادات إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين shi kenan sai a raba tsakaninsu har abada ya rantsuwa kafa hudu ya rantse da Allah wancan zina ce ta haifi wannan dan ba dan shi bane ya kare ya kare ya kare tabir ya ce in ƙarya yake Allah ya fushi da shi shikenan sai a kamo ta a yi mata haddi in ta ce ita kuma tana da magana sai ta mata rantsa irin nashi shine ma'anan wa yadra'u an hal azab abinda zai hana kadai ai mata haddin kisa tunda mata aure ce sai ta ita ma wannan guda hudu na biyar ta ce idan ƙarya ne Allah ya la'ance ta sai a raba tsakankanin su da aure idan aka yi wannan in ta haifa dan koda yayi kama da kwartan to ba za a yi mata haddi ba shikenan sai ta rike danta danta ne amma bai dangantuwa zuwa ga wancan uban tunda an riga an yi la'ani to shine wannan annabi da aka ta faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsar da namijin matar ta za ta rantsi hatta yi nadama haka alaman nadama da annabi mata wa'azi kamata hakura ya mata haddi sai ta ga yan uwanta suna ta kuka suna sun shiga uku sun lalace sai kawai ta girgiza kai ta ce kawai ta rantsi shedan ya angiza ta ta yi wannan rantsuwa duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda san shiga al'umma da ganin sun tsira ya dinga ce musu hal baina kuma min ta'ib ba wanda zai tuba ba wanda zai janye wannan mugun magana da yayi kowa ya kafe akan abin da yake akai cikin suka tafi haka tana zuwa kuma da ta haifi dan sai ya kama da kwartan da aka zarge ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yaron ya ciza ya tsaye ce wallahi ba dan littafin Allah ba wannan ayoyin ce Allah da sai na mata haddi mata haka ana ganin shi gashi nan yayi kama da kwartan kaga to irin wannan shine yanzu dan yana nan dangantuwa ga ita uwar shine alwaladu lil firash dan ana ce ma mata aure firash yana dauka wannan ma'ana kuma gane to da amma idan ka tabbatar matarka ta haifi wani da da ba naka ba to karka yadda karbi shi haramun ne kace bari karfa mata asiri ka karbi shi ko a yanzu ne da ba a shari'a musulunci mafi sauki shine ku rabu kawai Allah shi kyauta to gashi mun faro wannan bayani kuma gashi lokaci ya yi mana halin nasu ina ganin bari mu saurara anan sai mu tashi yake tafai zaka zaka fa imma an tukira iya bizina wa imma an tukira bayan an karatu falahu an yula'ina wannan duk bayani da muka riga ma muka yi shi amma za mu karanta matanin insha Allah a darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله